بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعليك من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر لنا بفضلك kutubar da ta yau ke ga Allah subhanahu wa ta'ala za ta tattauna kan wasu sashi daga cikin hukumu daga cikin mu'ajizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka tan fara kuma ina fara suwa da Allah in wallahi ta fakuku sai da cikin sulkai na ya rasu bai kamata ma ce yau ni zan yi lallan ma ba an na riga na kira malam biyan na ce mai shi zai sallah sai ba nan garin bane sai shi kuma ya sanar da ni cewa shi ma bai da lafiya shi yasa na roƙon Allah ya fara suwa nan kuma malam jibi Allah ya shiga ta karama dawo na da yan kawai ta tare da ta gona a kuma mu ta yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne kan wasu sashi daga cikin sashen mutum zurfi na masallah sallallahu alaihi wasallam kuma tana farawa da kalma haka godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake gudanar da abin da yake kuma a lokacin da yake ko dai ta hanyar mu'jiza da zai bai wa ɗaya da cikin bayansa ko ko ta hanyar karama ko ko ta hanyar ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ka iya yi wa ɗaya da cikin bayansa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin Qur'ani mai girma yake cewa tarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar lallai ta kan kiyama ya kuka illa da ta har wata ta tsage ira da nufin Allah ta ƙara tabbata ga wanda ruwa yake kulkulowa daga yatsunsa ba tare da an sa fai na ruwa ba gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya mutumin ta cigaba da cewa bayan haka ya ku yan uwana musulmi ina muku wasanci da ni kaina da mu taru dukan mu mu tsoron Allah mu sarki wanda yake faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yake cewa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ma'anar wannan ayan shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shi ne dai Allah ubangiji wanda ya cancanci abauta masa wanda ya aiko manzansa da shiriya da kuma addini na gaskiya domin wannan addinin ya rinjaye dukkanin addinai na duniya gaba ɗaya kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shi da aka kallon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan an kuma tabbatar cewa ya ku ɗan uwa da musulmi sani dan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaban annabawa kuma a matsayin sa na shugaba wanda shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adda ya isa ga wannan sakon kuma yayi bishara kuma ya yi gargaɗi kuma aka cutar da shi saboda wai sai ya isar da wannan addini na Allah ba amma duk da haka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri kan cutar da shi da waɗanda ba mai ba suke ya ilmantar wanda har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shaida akan ilmantar wanda ya yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة yayi umarni cikin zafi cikin lokacin da ake zafi kenan yanayi na zafi kamar yadda ya isar da sakon nan lokacin da ake cikin sanyi ya isar da sakon sa cikin wanzu kamar yadda ya isar da sakon cikin bazara zama na sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako na musulunci babu dare babu rana ba tare da ya gaskiya ba saboda wannan wa'azi da isar da wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sai zukatar da suka fi zuwa sun tsauri suka koma sun yi taushi haske na wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka haskaka zukata wanda zukatan da sun fi duhun dare su Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi wannan annabi na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mu'ajjoji waɗanda suke gagara koyo gagara misali domin ya zama to hujja akan dukkanin wanda ka iya yin inkari wanda ka san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da manzansa da shi kuma tsara zaman towa tsara zaman towa dalilai na gaskata cewa lallai wannan annabi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ce dan uwana mu'jizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da su a halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raye to suna da yawa sosai wasu malamai suna cewa mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar dubu ne wasu malamai suka ce a dubu uku ne maulanmu shehu islam alhaji kwami maniya radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ai idaye mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta lokaci ne domin ba za ta kuma yasa aka ce wa imamu shafi radiyallahu ta'ala anhu ai Allah subhanahu wa ta'ala imamu shafi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wata daga cikin mu'jiza ba shi sai Allah subhanahu wataala ya bayyana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin wannan mu'jizan har ma da duniya na nan ka annabi Sulaiman yana hawa kan dukka to ba nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai kuma al'umma annabi hawa ta take yi ba za ka gano girman iska da Allah subhanahu wataala ya yarda ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai in kana tuka mutu za ka ƙara ganin girma da yadda Allah subhanahu wataala ya sarrafa iska ya mallaka wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk gudun da moto kake yi da wani iska ne in aka taka yake kama tsayoyin moto gaba ɗaya da wannan iskan zai fitowa lokacin da kake kokarin taka wannan burkin to shikenan ba sai ka ji mugun abu ya faru Allah ya kare mu Allah ya kare mu kana da gani in motar naka babu iska ba ta iya tafiya ko za ka tafi ba ta tafiya da mashin da moto da keke in babu iska a ciki to ba ta tafiya to ballan ta na jirgin sama a ce abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa annabi Muhammad da al'ummarsa ya ga abin da aka yi wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tunaninsa annabi Musa alaihi salatu wassalam an ba ka mu'jiza na haskakawa ko sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji shi sanda ne kai ko yanzu ma ba sanda ba wani dan abu wanda ka iya dunkule shi ka sa a jihunka in ka danna ta ka sai har sai yau duka mun samu wannan ne alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi ya ce babu wata wanda da za a bai wa wani annabi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke da wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi Musa alaihi salatu wasallam ya biga dutse ruwa ya fito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ya ruwa ya fito ko ba haka sai kuma ga sai da gidan kana wani sai ka dan danna wani abu ko kamar da wani abu sai ruwa ya rika zuwa kamar da Allah sallallahu Imam Shafi yake cewa kai ya biya mu wannan abin saurara ka an bai wa annabi Isa abin da kake so ka ce mun an bai wa annabi Isa rayuwar da mutum to shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma mace ba ku tsira dabino wanda an riga an tsare shi ga nan ya bushe a kafa shi ne yake kuka yake yi iyo saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da zai kamar yadda ya kare da wannan cikin ma ba zai kare abin da kuma ta wasu ke nan ta kusa kuma ta yi wani tana farawa amma haka godiya ta kasar da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji daga kai ga baki daya ila da amincin Allah su kara tabbata da ganyen abin halitta wanda ke shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ban ta tsoro cewa ɗan uwana musulmi idan ku tsiran da dini zai rika kuka da shekki domin haɗuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuki ne mafi cancanta da murka nuna damuwar mu da shokinmu da haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san ka karanta a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana gaya maka cewa daga cikin mutum da Allah subhanahu wataala ya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aji wal wata wannan wata da kake gani a sama Allah subhanahu wataala ya sanya ta aji domin girma wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya faru ne lokacin da kafiran Makka suke cewa idan kai annabi ne da kike ka ga wancan watan da kike sama ka kirawo ta ka sa ta tsage biyu rabi ya sauka kasa rabi ya zauna a kan dutse in kai haka kika ba mu Masana sallallahu alaihi wa sallama burin sa shi ne kowa ya mutunta kowa ya sa aljanna yace in an yi haka za ku mutunta su kwarai na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ma Allah cewa da abin da ya kenan sai ga wata kamar jawaka tana karkatowa kaka kaka kaka tana saukowa sai ga shi ta ƙage sai ga ɗaya ya sauka ƙasa ɗaya kuma ya zauna a kan dutse kamar yadda suka ce ba ku yi kabbara ba sai ga wata wannan watan da kake gani a kan ta ƙage biyu kamar yadda suka ce sai ta sauka ƙasa ɗaya ta tsaya a kan dutse amma wa'annan mutanen da yake ƴan ta'adda ne sai suka ce sihirin mutane wannan tsafi annabi Muhammad ne inna lillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka wannan a cikin Qur'ani mai girma saboda ka karantawa ko da yaushe kana kallon irin cin mutunci da kafirin maka sai kokarin yin manzon Allah Allah yake iktaratu sa'atu wal shaqqal qamar Allah yake lalle tashin alkiyama ya kasance tilla har watan nan ta tsaki wa in yaraw ayatan yu'ridu ويقول سحر مختلف in suka ga aya mafi girma kamar yadda su ga wannan watan ta kare sai su juya baya su ki musulunci da suka yi alƙawarin za su musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta san abin da ya faru suka yi haka shine wa kadzabu wa tabu ahwa'ahu sun karyata annabi yaro kuma suka bi son zuciyarsu Allah ya yi Allah ya kare ya kai ɗan uwana yana daga cikin mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duniya ba za ta mantawa ba shi taqiya da kuma shaida da bishiya ta yi wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ibn Hibban da Baihaqi da wani ruwaito daga hannun Abdullahi bin Umar yana cewa mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin dazzagawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi cikin gari sai ga wani balarabar kauli ya taho da ya matso kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi ai la turini ina kace da nufin zuwa ina ka fiskanta ina za ka je fiskar manna nake fara ila ai da burin ya ne nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bana shiryar da kai kan abin da ya alheri ba ga iyalanka kamar da wata kake ba na gaya maka wani abu wanda ya yaran da alheri ba wannan balarabar ƙauyen sai ya ce to menene mazala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu bawan sa ya kuma manzon sa wannan balarabar ƙauye sai ya dan dan jaka Allah ya ce akwai wani shaida da za ka iya nuna mun na yadda cewa kai annabi ne Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wancan bishiyan da ke bayan ka ita ce ka kirawo ka ce ni ina kiran ka kuma tambaye ta yi wasa shikenan wata barara kawai yana ganin kamar wasa ne ya ce wurin wannan bishiyan tsallake su wanda ya karanta hadisin zai ji an ce wa hiya in sha wani waji tana tsallake shikenan ya je yake mata manzon Allah yana kiran shi fa aqbalat ka kalla fa aqbalat sai ta tinkaro ta taho malam yace ka kuddul arda kana take da kasa sallallahu alaihi wasallam hatta qamat bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam har sai da shigo gaban annabi Muhammad ta tsaya fastashhadaha manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wane ne ni biya tace kai ne annabi Muhammad ya ƙara tambayin da na biyu wane ne ni igiya da ke kai ne annabi muhammadu ya ƙara bayyana da na uku wane ne ni da ke kai ne annabi muhammadu sallallahu alaihi ya bayyana da wannan ne saboda kada mutumin ya ɗan tunani cewa kamar ya ji an ce amma aka maimaita masa ko uku sai ya tabbatar ba kama ba ne bishiyar ce ta yi magana da ce lalle annan Muhammadu ba wa tsararru dan Allah ya tsararru. Ya kai ɗan wana yana daga cikin mu'ujjoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ne tasbihi na abinci abinci wanda daga sallama ya yi tasbihi a hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa idan annabi dawuda in ya yi tasbihi bishiya da tsuntsaye suke yi to annabi mu annabi muhammad ya wuce annabi muhammad ya wuce Imam Bukhari ya ruwaito ta hannun Sa'ad da isharar da kai tsaye zuwa ga Ibn Mas'ud yake cewa mun kasance muna cin abinci tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi muka ji wannan abincin yana yin tasbihi yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ɗan uwana musulmi ga wata daga cikin mutum da kowanne ɗaya daga cikin mu nan ya santa ita ce kulkulowar ruwa da hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kulkulowar ruwa daga hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba su ɗaya ba ba su ba kowanne ɗaya daga cikin ruwayan da karfe ke gini maza ku ɗauki ɗaya daga cikin ruwayan anas wanda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun zo ana ta neman ruwan da za a yi alwala an nemi ruwa an nemi ruwa sai wani bawa Allah ya ce shi yana da ruwa kaɗan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a taho da ruwan da aka taho da ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo wani abu da ban ƙwarya haka a juya wannan ruwan aka juya wannan ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa hannunsa mai albarka a cikin wannan ƙwaryar a cikin wannan ruwan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaro hannunsa duka yatsun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke kulkulo da ruwa kai ka dauka kamar hai ko layi ruwa babba shine ya fito haka ruwa ya rika fitowa daga yatsun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da dukkanin mutanen da ke wurin sai Allah da wannan ruwa da kullu ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambayi Allah ka tada ya tambayi Allah yake nawa ne yawa yace ai yawan mu kamar wani ɗaya ruwayan da ka sani yake yawan mu ya kai dubu wannan ruwayan ke cewa yawan mu mu ɗari uku ne amma da a ce mun fi ɗari uku to ɗari uku da wannan ruwan shi ya ishe mu shi ne za ka ga wasu malamai suke cewa wai da wannan ruwa da ya kulkulo ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wai da ruwan zamzam wai wanda ya fito wannan ka ba kan ko wannan ka ba kan ruwan zamzam ya samu daraja da ɗaukaka ne saboda annabi Isma'il alaihi salatu wassalam shine ya rika buga kasa har wannan ruwa ya rika kulkulowa mamansa tana jin daɗi tana cewa zam zam zam zam daga na aka masa suna zamzam ya tunanin da kuma garin wanda yake ya kulkulu daga wanda ba wanda Allah yake so kamar shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke dan yana cewa awari uhu ya'ni awari ma'ruha wa ma nasabat qadam liqaha al-muqaddam كما أتى من أنبياء من هوارث وما راى من أصحاب في كل مكان ومولده النبي محمد عاظم به وعلومه وإسراءه بعد الجمال المفخم وأخلاقه النور عدلا ولينا وشدة وعلما وجودا واتصالا كل ما dan wani abin da hukumar ta bai da nan da kuma da nan abin da muka fara yi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya wannan hadisi da kufri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana da dogara da kuma Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي يجري ما يشاء على عباده إما من معجزات أو من كرامة أو من نعمة القائل في كتابه العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر والصلاة والسلام على من ينبأ الماء من بين أصابعه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي الكريم القائل في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إخوة الإيمان لقد أرسل الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء سيدنا محمد فأدى وبلغ وبشر وأنذر وأوذي وقبر وعلم وأمر في حر وبر وصيف وشتاء وليل ونهار من غير كلل وملل فلا لوعظه صلى الله عليه وسلم قلوب كانت تلامذة قاسية وأشرقت من نور هديه صلى الله عليه وسلم أفئدة كانت مظلمة وأجره الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرة لتكون دليلا على شركه صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لحياته كثيرة جدا إذا عددها إن عددها بين ألف وثلاثة آلاف وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها فقيل للشافعي رضي الله فقيل للشافعي قال الله إيتاء أحياء الموتى فقال رضي الله تعالى عنه يا الإمام الشافعي أوتي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الكف حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك وقد روى البخاري في صحيحه مع اسلامه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت قال فعدلت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع على المنبر الذي صنع فضاعت النقلة التي كان يعقبها النبي صلى الله عليه وسلم عندها حتى كانت حين تقول ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها وضمها إليه فجعلت تئن عميل الصبي الذي يسكت حتى استكر قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة الدين إلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فقد الإيمان الحسب السجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك إليه فأنتم أحق أن تشفاقوا إلى ومن معجزاته الذي نصح الله سبحانه وتعالى في القرآن في شقوق القمر قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤمن ويقول سحر مستمع وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إقبال الشهر وشهادته وقد روى ابن حبان والبيهقي وغيرهما عن عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فأقبلها رجل فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين تريد؟ قال الى اهلي قال هل لك اذا قلت؟ قال ما هو؟ قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله قال هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه الشجره فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في شاطئ الوادي فاقبلت فقلت الارض قد جاءت حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاث مرات فشهدت انه رسول الله ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ايضا الايمان تسبيح الطعام تسبيح الطعام في يده الكريم صلى الله عليه وسلم فقد اخذ البخاري من حديث ابن مسعود قال كنا ناكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع التسبيح الطعام ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انه الاحبه تفجر الماء من بين اصابعه للمساهل في عده مواطن من مساهل من مساهل عظيمه حضرها الجمع الكبير فقد روى البخاري فقد اخذ البخاري ومسلم عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب وهو الزوراء وهو موقف في المدينه فولا اليه صلى الله عليه وسلم الجنان فجعل الماء يمسك من بين اصابعه فودع القوم جميعا قال فكان قلت لانس كم قلتم قال ثلاثمائة او زادها ثلاثمائة يقول شيخ الاسلام خوارقه يعمي الاوامر فقرها وما نسبت قدر اللقاء المقدمين كفى ما اتى للانبياء من عوارضهم وما لها للاصحاب في كل ملعن ومولده صلى الله عليه وسلم عاصم به وعمره وإشرافه بعد الجمال المفخم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم عدلا وليلا وشدة وعلما وجودا وفقا كل محسن اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودفع اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واحفظ لنا مولانا امورنا اللهم ارزقنا محبه نبيك صلى الله عليه وسلم محبه خالقه اللهم انصرنا على ما احسنا بها الى يوم الى يوم القيامه انك على ذلك قدير عباد الله ان الله امركم بامر ولا بنفسه فقال جل وعلا في مرحلة الليل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن